أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على كزائن الأرض إني حفيظ عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال اجعلني على قزائن الأرض إني خفيز عليم Ah, alhamdulillah muna cikin surat yusufa ko muna aya na hamsin da hudu da biyar ko da hudu kalaja anni ala kaza in lardi hamsin da hudu hamsin da hudu da yake aya na hamsin da hudu nake gashi nan kalaja anni ala kaza in lardi inni hafizu wa kazalika makkanna li yusufa fil lardi shine hamsin da biyar a muna aya na hamsin da hudu cikin wannan sura ta Yusuf alaihissalam a yau muna juma'a biyu ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha takwas ko ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kissan nan da muke ciki na annabi yusuf alaihissalam annabi yusuf sa'ilin da ya zo gurin allah a subhanallah sa'ilin da ya zo gurin shi aziz misra ko mu ce sarkin misra sai ya ce masa kalaji anni ka sanya ni ala qaza'il ardi ka sanya ni akan taskan ƙasa wato ya bashi minista na ma'adinin ƙasa ko kuma ya bashi minista na kula da aikin gona da kuma wasu ma'adanai na ƙasa ya ce inni kafizun ni dinnan wato ina bana da mantuwa ina da hadda malamai suka ce ma'ana ya iya lissafi alimun ni kuma mai yawan sani ne Allah ya hore min ilimi in ji annabi yusuf alaihi salam to dama lokacin da annabi yusuf ya zo da sarki ya ce وقال الملك توني به استخلص لنفسي sarki yace ku zo min da shi ni dan zabe shi makaina mani ko dai dinga aiki alamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinin amin yayin da annabi yusuf ya masa magana sai yace kai yau a gurin mu kana da daraja kai kuma amincacce ne sabiya da ka fassara mana mafarkin abin da yake fuskantar garin mu ka ce mana mu yi shuka na shekara bakwai duk abin da aka shuka kar a dinga a dinga bashi a jikin zarganniyansa wato a ajiye shi kar a bige sai iya illa qalilan mimma takulu sai kadan abin da ku ci ya fassara masa mafarki wanda da su malaman garin sai suka ce algasu ahlan wa ma nani bitawil alhalami bi alimi suka ce wannan ai damke damken mafarki ne da sarki yace ni na ga shanu guda bakwai masu kiba koraye suna cin wasu shanun kuma guda bakwai busassu hankalin sarki ya tashi ya ce a fassara masa mafarki ya zuga ce ai kalu algasa halam wa ma na ni bitawul halam bi alim wannan ya damke damken mafarki ne mu kuma mu zo masu fassarar mafarki ba da annabi yusufu wannan wanda suke zaman gidan yarin tare ya gaya ma sarki ya ce a aike ni akwai dan uwa da muka yi zama a gidan yari ya je ya gaya masa kaza kaza ya ce ka je ka gaya musu tazra'una sab'a sinina da'aba zai gaya musu su yi shuka shekara bakwai a jere su je su yi shuka amma sattin fazaru fi sun bilihi illa kalilan min mata kulu abinda aka girbe kar su ci sai wato kar su bige su bar shi a jikin zarganiyarsa sai kaɗan wanda za su ci da aka zo aka fassara ma sarki ai da a yi shekara ne na fari da a yi yunwa a ga- a wani gari da a yi ma a garin amma an sun ajiye abincin nan da suka noma to duk wanda suka zo da su aunar musu a ciki kuma shauran su ma da su ci wato wannan da ya zama garkuwa mai yunwan da zai zo tunda an fahimci menene da zo da zo ya bayani ma sarki sai sarki ya ce to yanzu kai a wani matsayi da mu sa ka ne yaya da mu yi mu fita daga wannan sai sarki ya shirya masa wannan planning din ya ce a shirya a yi shuka na shekara kaza a ajiye a yi kaza a yi duk dai sarki ya masa planning yadda ake yadda da arzikin ƙasa dai zamo ya ɗore yin wanda dai zamo da sarki to sai sarki ya ce to yanzu ma wadan ba da wannan aiki to shine annabi Yusuf aka ce sai ya ce ij'alni ala kaza'inil ard ka sanya ni akan wannan taskan ƙasa na kuɗin ka ɗora ni akan wato kula da ma'adanai na ƙasa abin da ya shafi noma da wasu ma'adanai domin ni na iya lissafi kuma ni ina da ilimi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu akhi yusuf Allah ya ji kan dan uwana yusuf in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace da bai nemi wannan matsayin ba yace da a ranan da a bashi wato da bai nemi cewa a sanya shi shi ya iya lissafi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ranar da a bashi matsayin amma da annabi yusuf ya nema ma kansa san da ya shekara guda sarkin bai bashi a ranar ba san da ya shekara wata she- shekara guda da ta zagiyo tukunne ya dauki wannan mukami ya dora shi da ya dora shi kuwa annabi yusuf ya tara mutan gari ya ce to ai noma kowa ya koma noma ai noma su biya daga abin da ake fuskanta da aka yi noma gwamnati ta yi noma da yawa yawa aka yi noma sosai gwamnati ta saya ta tara to duk wanda suka zo da su sayi abinci da mutanen garin wanda a lokacin da aka fara shekarun yunwa din kenan shekara na farko ya ce ba za mu sai da kayan gonanmu ba sai da dirhami da kuma zinare shekara na biyu aka ce ya ce bare sayar da dirhami da zinare ba sai da dabbobi har aka zo dai ya dinga shekara na uku har zuwa na bakwai wannan ya ce sai da filayen da kuka mallaka har aka zo sai da 'ya'yansu har aka zo sai da su kansu ma sun zamo na gwamnati tukuna ya shirya dabara tukuna ya zo masarkin gaba ɗaya cewa da wannan zinare an ce sanda ya zama duk ƙasan ba mai mallakan zinare ya gwamnati ya tara ma gwamnati ita sabiya da ba a sai da kayan gonan ya da zinare da kuma azurfa haka aka zo ba wani mai dabbobi a garin sai gwamnati duk sun sayar sun sayi abinci aka zo ba wasu mai filaye sai gwamnati ba wasu masu bayi sai gwamnati ba wasu masu ƴaƴa sai gwamnati har su karan kansu ma suka zo suka shiga su iyayen ma tukunne ya kawo masarki duka yace gashi wannan duk gwamnati ta zama ta mallaki kasan kenan tafiya da duk sun ci kuɗin kayukansu da abinci da suka karɓa da shi ne aka ce a wani ruwayan sarkin ne aka ce ya ce to ku je dinna yan taku a wani ruwayan kuma an ce shi annabi yusuf din ne amma dai sarkin shi ne fi inganta tun da dukiya ai shi ne shugaba ya ce ya yan tasu to su biya da haka an tambayi maulan mu shauti jani radiyallahu anhu akan cewa gashi annabawa ba su yaban kansu amma ga annabi yusuf ya ce ij'alni ala kaza'in al-ardi inni hafizun alim ni na iya lissafi kuma ni ba na da mantuwa kuma ina da ilimi sai shehu radiyallahu anhu yace wannan ba alfahari bane ai annabi ma sallallahu alaihi wasallam da yayi maganan cewa wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu sai yace wala fakhara ana sayyidu waladi adam wala fakhara wa ana awwalu man tashaqqu al-ardu anhu ardu wala fakhara yace wannan ba alfahari ne annabi yusuf alaihi salamu yake yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da annabi yusuf bai nemi matsayin makansa ba da ranan da a bashi sabi aka san da shekara ta zagiyo aka ɗauki matsayin aka bashi.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله يتي وكذلك هكذا مكنا ليوسف muka tabbatar wa annabi Yusuf alaihi salam makanna li yusuf fil ardi muka tabbatar wa annabi yusuf a cikin wannan ƙasa ta misra ya tabawwa'u minha yana sauka gare ta haisi ya sha wudi yanda ya ga dama wanda kaman ba shine da aka dinga yadawa wai ya nemi yar ya nemi matan azizi misra ba shi azizin an ce akwai sarki akwai kuma azizu shi azizu an ce kaman wazirin sarkin ne yawa kaman shine sakataren gwamnati na ƙasan masarki din to yace kaman Allah yace to haka dai muka tabbatar wa annabi Yusuf filardi a cikin wannan ƙasa na Misra ya tabawwa'u min hais ya sha'u yana sauka a diyan da ya ga dama a cikin ƙasan ya tabawwa'u min hais ya sha a wala nidiu ko wala nidiu nisibu bi rahmatina man nasha nisibu muna samun man nasha'u wanda muke so bi rahmatina da rahaman mu yawa kuma wala nadi'u ajral musinin mu kuma ba ma tozar taladan masu kyautata aiki yawa duk wanda ya kyautata aiki yayi aiki mai kyau wato ma'ana kyautatawa yayi aikin yanda Allah yake so har ya ƙara wani abu akai to sabi alaka in yayi irin wannan Allah ya ce to mu fa ba ma tozarta ladan masu kyautata aiki sabi haka annabi Yusuf ya yi haƙuri ya kuma yi adalci a cikin irin wato zaman da ya a gidan kurkuku ya yi kaza ya yi kaza to gashi Allah subhanahu wataala ya fitar da shi kusan rabin ƙasan tana hannunsa kafin lokacin da shi azizu ma ya zo ya faɗi ya koma ya, ya rasu aka ɗauki matansa yi sarkin garin ya ɗauki matansa ya, ya mene ya aurar masa ma annabi yusuf wannan ita zaliha ɗin wanda ta masa zuzzurfan soyayya wanda in Allah ba mu lokaci da mu karanta insha Allah.
ولعجر الآكرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والعجر الآكرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والعجر الآكرة لا دل الآكرة خير شيء يفعل خير للذين آمنوا ga wanda suka yi imani wa kanu yattaquna suka zama kuma masu tsoron Allah to dama a can annabi Yusuf a gaba yanda da mu karanta can mun sauka sosai a karatu ai lokacin da ƴan uwansa suka zo da ya gane su kamar yanda anan da mu shi fara shiga kissan ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza suka ce ayinnaka la'anta Yusuf lokacin da dai bayyana kansa qala ana Yusufu wa za aqi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir musinin kwarai duk wanda ya ji tsoron Allah ya hakura to Allah baya tozarta ladan masu kyautata aiki kaga anan ma ake fada to dama duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah dai bashi mafita kamar yadda koyaushe maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake fada cewa duk mai son abubuwa na duniya mai son arziki a duniya to ya ji tsoron Allah Allah ya ce wanda ya ji tsoro na ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda yaji tsoron Allah Allah dai bashi mafita a rayuwa dai azurta shi ta inda bai zato to duk mai san arziki yaji tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah ka kyautata al'amuranka to Allah dai baka mafita haka kuma mai san aljanna shi ma yaji tsoron Allah haka mai san rayuwa ta masauki shi ma yaji tsoron Allah naji Allahu min amrihi yusra da mu sanya masa sauki a cikin al'amuransa to shine Allah ya ce wal ajr la kirati la dal lahira shi yafi ga masu tsoron Allah suka zama kuma wa kanu shi yafi ga masu imani suka zama kuma masu tsoron Allah dama Allah yana faɗa wani ayan na ce bal tusurunna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa ko ko bazzaban rayuwar duniya yawa lakira ita ne mafi wanzuwa kuma ita ne Allah yake bada ita wa wa bayinsa kuma wato shi sha'ani an ce lokacin da shi azizi sarkin misra sarkin gari da shi azizi ya rasu ya dauki matan azizu ya aurar masa ita zaliha kenan Allah ya cika mata bukatanta na rayuwa to shi annabi yusuf an ce da sarkin sarkin ma daga baya da ya ga ajali ciwon ajali ya kama shi ya dauki sarautar ma duka ya hada sai ya kada ma shi annabi yusuf shine azizin garin mai kula da abin da ya shafi wato ma'adini na arzikin ƙasan musamman abin da ya shafi noma da wasu ma'adanai na ƙasa kuma sarautan ƙasan ma duka ya haɗa masa ya bashi to sai ya ga ce lokacin da ya bashi sai ya bashi ita gadon mulki ya ce annabi yusuf ya zauna a kai sannan ya bashi zobe na mulki annabi yusuf ya ce to wannan gado na mulki dan zauna a kai dan na ƙarfafa mulkinka na ƙarfafa mamlakanka wato daulanka kowa ya zo ya zo ziyaran sarki ya ga irin gadon da nake a kai ya ce dai ɗauki masarautar da daraja aini sannan zobe ma dan sa kowa zo ganawa da ni dai ɗauki darajan ita masarautar da daraja aini ya ce amma hula da ka bani na kamban sarauta wannan kan ya ce ni ba dan sa ba ya ce sabila da ba irin hulunan da iyayena suke sa ba ne su iyayensu annabawa ne su suna sa kaya ne iya duk wanda Allah ya ba su irin na bayin Allah wanda in ka gansu ma da ka tan ba komai ba kuma lokacin da annabi Yusuf ya zo wurinsa da ya masa magana annabi Yusuf ya ya zo wajensa yana ɗan shekara talatin kuma yana jin yarurruka saba'in da biyu shi annabi Yusuf yake ji an ce da ya zo farko Ibraniyanci ma ya masa sai ya ce wannan wata yare ne kuma shi sarkin an ce yana gadaran yana jin yare ɗaiɗaiɗaiɗai har guda saba'in shi kuma annabi Yusuf gashi bai kai shekaru ba shi kuma yana ya ɗara sarki yadda yaruka guda biyu shi saba'in da biyu yake ji sai haka da ya zo gwada masa mujiza ya masa Ibraniyanci da ya masa Ibraniyanci sarki bai iya ba in sarki ya ce wannan wani yare ne ya ce wannan shi ne haccan babana wato annabi yaƙub da aka jima can annabi yusuf ya yi masa larabci bai iya larabci ba ya ce to wannan hacce ne na kakanuna wato tun annabi isma'ilu kenan ya tabiya da aka ta wajen mata wannan abin nan ina ne ta wajen kakanuna mata to tukunna suka sauko yarurrukan da ya iya to daga nan ne fa ya daɗa sallama annabi yusuf da annabi yusuf ya ce masa ni ina da hadda kuma ina da zunzurutun ilimi to tan ya ga ɗan shekara talatin yana jin yare saba'in hadda biyu kuma ba wani yawo ya yi cancan a duniya ba wannan mu'ujiza ne to wal ajir lakirati khairu lillazina amanu wa kanu yattaqun وجاء إجوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إجوة يوسف فعرفهم وهم فدخل وجاء إجوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون يوه waje a ikwati yusufa ɗan uwan annabi yusuf alaihi salamu sun zo fadakalu alaihi sai suka shigo gare shi lokacin ba san ɗan uwansu yadda allah ya mai da shi ba fa'arafahum sai ya san su ya gane su yawa in an ce fa'arafahum ya san su kenan yawa ina tsammanin har masuwar shi ma haka muke karanta ko ko fa'arafahum yake cewa ta fa'arafahum wa hum lahu minkiru farafan ya san su wa hum lahu su kuma gare shi munkiruna suna masu musin wato irin tayaya da a ce ya ya san su tayaya gane su gashi su ba mutanen kasan bane sun zo daga can Sham ne a Sham din ma suna kasan wato Kan'ana ne ya da ya ce ya san su sai suna kaman dan inkari to shi kenan sai ya kyale su a haka lokacin da dai bayyana musu kan bai yi ba amma ya gane ko su suwaye
ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بعكل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين
ولما جهزهم بجهازهم قال توني بأقل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فلما جهزهم ko yayin da ya shirya musu kayan awunsu falamma jahazan bijazim yayin da ya shirya musu kayan awunsu da kayan tafiyansu take kimtsa musu kala sai ya ce musu ituni bi akillakum min abikum ku zo mun da ɗan uwanku na wurin babanku itini bi akillakum min abikum ku zo mun da ɗan uwanku na wurin babanku wato ɗan uwan babanku ɗan uwanku wanda kuke li'abbi da shi wanda mahaifinku ne ɗaya amma iyayenku mata ba ɗaya bane ku zo mun da shi ala rauna shin ba ku gani ne anniya ufil kaila ni dinnan ina cika au in ai ni dinnan ina cika au ko ba ku gani bane an cika muku au wa ana khairul minzilin ni kuma ni ne fiyayyen mai masauki gashi da suka zo kasan aka ce annabi yusuf na ganin su da ya gane yan uwansa ne ya girmama su kuma an ce yanda a wani ruwayan an ce yanda ya gane cewa suna da ɗan uwa duk da dai dama ya gane ‘yan uwansa ne ta mu'jiza. To, amma yadda ya tabbatarwa su ne da ya zauna yana hira da su, ya ce musu kai, amma kowane irin samarika ne haka kuke gashi kyawawa ku, gashi kuma har kuna kama, kuma duk mahaifin kuɗe suka ce, I, ai mu, mu ‘ya'yan annabin Allah ne ya daga Kan'ana muka zo, can cikin ƙasan Sham, sabila da haka mun zo ne au da shauransu sai ya ce ah duk yanzu babanku mutum ɗaya suka ce i suka ce mu goma sha biyu ne a gun babanmu mu goma sha biyu ne ɗaya ya fita yawon duniya ne ya halaka wai shi annabi yusuf ɗin kenan suka ce ɗaya kuma babanmu suka ce wannan wanda ya fita yawon duniya halakan duk shi ne ko babanmu ya fi sansa ya je yawon duniya halaka yanzu saura mu sha ɗaya ne ɗayan kuma na gida su biya da aka shi babanmu bai amince da mu da mu zo da shi ba su biya da aka shi ne yana gurinsa baya yadda ya nisa da shi yana rarrashin zuciyansa da wannan ɗayan shi ne ƙarami su biya da wancan ɗan uwansa da ya je ya halaka to shi kenan da ya faɗa suka faɗa ga ko shi yasa da ya zo ya cika musu au ya shirya mu ya ba su fiyayyen masauki an ce dan da ya musu masauki ma da a wuri ɗaya suke zama in suka zo an ce amma zai musu masauki mai kyau kowa kuma ɗakinsa daban kowa ɗakinsa daban an ce sai ya ce a wani ruwan ya ce shaƙiƙai kai wanda uwa ɗaya uba ɗaya ɗakinsu daban yawa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗakinsu daban duka haka an ce ya rarraba su ya kuma kawo ya musu awu mai yawa har kuma kamar yadda damu faɗa a gaba yadda Allah ya faɗa kuma ya ɗauki kuɗinsu ya mayar musu da shi to shine ya ce ala tarauna anniya ufil kaila wa na kairil munzili فإن لم تعتوني بي فلا قيل لكم عندي ولا تقربون
فإن لم تعتوني به فلا قيل لكم عندي ولا تقربون to ya daure su anan yace fa in lam tatuni bihi in fa ba ku zo min da shi ba to fala kaila lakum indi babu fa awu gare ku gare ni babu wani awu da zai ƙara da zai fara faruwa kuma tsakani na ni da ku wala kai lakum indi wala ta karbun kar ku fara ma kusanto yanda nake in dai ba ku zo min da wannan dan uwanku ba kuma su kuma sun riga sun san yanda babansu yake son shi bunyamin ko bare yadda dama ya ba su ba dama mun karanta a baya tun a bara yanda suke ce halamanukum ala akihi min qablu yake cewa shin baran amince da ku ba kamar yadda na amince da ɗan uwansa can gaba kuka zo ko ce min kaza kaza kaza kaza kaza da shauransu sabila da haka shi yasa suke ganin babansu bare ta uba su ba to shikenan amma tun da dai sarki ya gaya musu haka ya riga da ya gaya musu sharadi su zo da ɗan uwansu nan na gurin babansu in ko ba zo da shi ba to ba awu kuma kar kusance shi sabila da haka ya jefa musu wato kokonto a cikin ransu don da kuma haka suka taho suna ta juya maganan ta yaya da su hau kan babansu ta yaya ta yaya ta yaya to har dai Allah ya shirya abin da ya shirya
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سكتي سنراود عنه da sanni da mu nema gare shi sanni rawi da abahu anhu ainihin karatun kenan sabiya da taqdimul wato khabar alal mubtada shi yasa aka ce kalu sanni rawi da anhu abahu yawa kalu sanni rawi da anhu sanni rawi da abahu ne da sanni da mu nemi babansa anhu gare shi da mu nemi babansa da ya ba mu shi wa inna lafa'iluna mu kuma masu aikata ka ne sani rayu da anu abawu wa inna lafa'iluna mu lallai masu aikata ka ne kuwa lallai da mu nemi baban sannan ya ba mu shi mu zo da shi
وقال لفتيانه اجعلوا بدعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
qala li fitiyatihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila alim la'allahum yarjun wa qalu wa qala sai annabi yusuf ya faɗa li fitiyatihi ga samarikansa masu masa awu kenan masu kula da wannan gida sto na hatsi masu wannan awun yace musu wa qali fitiyatihi ij'alu bida'atuhum yace ku sanya kuɗinsu fi rihalihim a cikin rihalu anan wato jakakkunansu ne jakakkunan awunsu nan ko buhuna wi'a'u shine buhuna shine jakkuna a larabci wato ku sanya wato kuɗinsu a cikin buhunansu fi rihalihim a cikin wato jikku ai mene e, buhunansu la'allahum ya'rifunaha don su su san cewa akwai fa kudinsu don su san kudinsu na cikin abin da aka auna musu izan kalabu ila alim idan suka koma zuwa ga iyayensu la'allahum yarji'una don su su dawo kaga annabi Yusuf dama annabawa ba sa ƙarya ya gaya ma sarki dama shi ba mai ilimi ne to kaga duk abin da yake shirya musu aiki ne na mai ilimi eh aiki ne na intelligent tun da dama ya gane su ya tambaye su kuno ne a gun babanku suka ce kaza kaza ke cafke wuyansu ya ce su zo musu da dan uwa da da su tafi kuma ya sake ce tufan ba zo da shi ba kar su kusance shi kaga ya sake kama su na biyu na uku kuma sai ya ce ma yaransa to su shirya wannan abun kuɗin su a mayar da shi kowa su goma ne to ka san ko ba hali a ce ku goma kun zo au an yi kuskure kowa an mayar masa da kuɗinsa kai ma annan an je an juye buhun hatsi ana aunawa ana aunawa daga ganin buhun an san ya cika dama ya ci musu an ne ofil kaila ni ina cika au an ga buhu ya cika an san bu wannan an akwai adalci a cikin au ana ta murna an kyautata au kawai tsilim ya kuma aga kullun kuɗin mutum a ciki ai ga ma kuɗi a ciki to da an gane mutum ɗaya ana zaton kuskure ne to he na biyu ma an kunce nasa aka ga kuɗi na uku ma ce wannan ashe da manufa ya yi haka e da manufa ne wannan ba kuskure ba ne mutum goma zo au kowa ga kudinsa a ciki wannan ba kuskure ba ne to ya ce su sanya la'allam yarji'una dan su su dawo to ka ko wanda aka masa wannan ai abin da ake nema kuwa jibilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an halicci zuciya a san mene wanda yake kyautata mata wal bugudu kuma alaman asa ilaiha kuma an halicci zuciya da kin mai munanta mata yanzu ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga cikin wani hadisi da yake faɗa yana daga cikin wato abin da yake kawo soyayya tsakanin ɗan uwa musulmi da yan uwa yace ka kira mutum da mafi kyan sunansa idan kana kiran mutum da mafi kyan sunansa yake gana son ka yanzu ko ƴan ƙwaya suka je suka ɗibo sunansu na tarkuce idan kana kiran ainihin sunansa mai kyau to ko bai ganka ba ma ko baka gan shi ba kai sai ka ga yana so ka masa magana don ka kira wannan sunansa na ainihi ɗin a ji daɗi da shi to sabila da haka shi zuciya an halicce ta akan mai kyautata mata duk mai kyautata wa ɗan adam to dai dai mallake shi shine wani malami yake cewa wa man yakhdibul hasana'a to yasbir alal bazali duk wanda ya nemi kyakkyawan ya mace to fa yayi hakuri akan bayarwa sai ya hakuri akan bayarwa in dai na so ya mallake ta in ba haka ba ko wanda ya fi shi abubuwa ya zo kaga ana nema a juya shi to Allah ya sa mu cika da imani mhm فلما رجعوا إلى أبيهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مني منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أكانا نقتل وإنا له لحافظون
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظ فلما رجعوا يا إندس كوما جدا غرونسو إلى أبيهم سكوما زوا غبابانسو قالوا سيزك يا أبانا يا بابا bayan an gama awu kenan an ga kuɗi a ciki yawa ko da yake maganan buɗe kuɗin na gaba ayan to sai suka ce ƙalu suka ce ya abana muni aminnal kailu mu ba an hana mu au kaga ko dole ji maganan da girma muni aminnal kailu an hana mu fa au me yasa aka hana mu au muni aminnal kailu fa arsil ma'ana akana kawai ka aika aika mu tare da ɗan uwanmu wannan ɗan ƙaramin ɗaƙaninmu nan wanda ka fi sansa binyamin to ka aika mu tare da shi farisil ma'ana kana na katal mu je mu yi au kawai shi ne an hana mu au amma ka aika mu tare da shi kaga sharaɗi wato sai mun je da shi kenan naktal wa inna lahu mu dinnan mu gare shi lahafizuna wallahi masu kiyayewa ne da mu kiyaye shi babu abin da da ya same shi da mu kiyaye shi tabiya da sun san hujjan abin da zai gaya musu kenan uhum
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظه وهو الرحم الراحمين
qala halamanukum alayhi kama amintukum ala akihi min qabl fallahu khairun hibza wa huwa arhamur rahimi qala yace hal amanukum alayhi shin ko dan amince muku a kansa kama amintukum ala akihi min qablu in qala halamanukum alayhi kama illa na halamanukun alaihi illa kama amintukun alaihi min qabl shin dan amince da dan amince kuwa da ku a kansa kai ai ko dan amince kuwa sai dai amince wannan illa kama amintukun alaqiki min qabl sai dai irin amince wanda nayi akan dan uwansa can lokacin da ya wuce illa kama amintukun alaqiki min qabl amma dai fallahu khairin hibza a kira'an mu ko e kabiya ka Allah dai shine fiyayyen mai kiyayewa wa kuma arhamur rahimin Allah kuma shine mafi jin tausayin masu jin tausayi sabiya da haka kaga shi dai annabi Yusuf Qur'ani yana nade mana wato tattauna wanda aka tayi dan ba lokaci guda ne ya amince din ba sanda suka ta fito da kaza suka ta fito da kaza ya ba mu masauki mai kyau ya kyautata mudu ya dawo da kuɗi yayi kaza yayi kaza suka tare faɗan hujjoji tukunna ya yadda ya amsa musu to shine yace to amma fa illa kama amintukum ala haqiqi min qablu sai dai fa kaman yanda na amince muku da dan uwansa tun zamanin da lokacin da ya wuce amma dai fallahu khairin hibza cikin tunda annabin Allah ne ce Allah dai shine fiyayyen mai kiyayewa ma'ana ko da tare da ni ni yaqubu ni annabi yaqubu aka tafi abinda Allah ya kudura dai same shi dai same shi abinda Allah dai shine mai kiyayewa in ya kiyaye mutun ya kiyaye shi babu abinda zai same shi abinda kuma Allah ya kaddara dai same ka ko da waye ma a wajen dai same ka to amma sai ya ce ke yi addu'a ya ce amma dai Allah shi ne mafi tausayin masu tausayi yawa sabiya da haka yana raja'i yana ƙaunan Allah dai dawo masa da wannan ɗanasa tunda dai ya riga ya ƙyale ya ce a tafi tare da shi
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بداعتهم ردا إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونفهم أكانا ونمداد كيل فئير ذلك كيل يسير
ولما fatahu bida'atuhum ruddat ilayhim qalu ya abana hazihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu aqana wa nazdadu kayla ba'ir zalika kaylun yasir walamma fatahu bida'atuhum yayin da suka bude kayayyakin su ruddat ilayhim walamma fatahu bida'atuhum ruddat ilayhim yayin da suka bude wato kayayyakin su ko kuma yayin da suka bude kudinsu ruddat ilayhim sai suka ga an mayar musu zuwa gare su sun bude kayayyakin sai suka ga kudaden su duka an mayar musu kamar yadda dazu muka faɗa falamma fatahu mata'un a ruddatilayhim ko qalu ya abana sai suka ce ya babanmu hazihi bida'atuna wannan fa kudin mu ne ruddatilaina an mayar gare mu hazihi bida'atuna ruddatilaina wa namiru ahlana an mayar gare mu ne wa namiru ahlana dan mu yi au ma iyalanmu wannan kudi da gani mayar mana akai koi tunda kowa ga nasa a ciki wa namiru ahlana wa nahfazu akhana kuma kuma an mayar mana da wannan kuɗi ne don mu ƙara kiyaye wato ɗan uwanmu wa nazdadu kaila ba'iru ko kuma don mu ƙara wato awun raƙumi guda ɗaya tun da su goma ne to tun daga kuɗinsu an mayar musu to kaga da su iya ƙara wani jarin da da a ƙara ma raƙumi guda ɗaya shi ɗan uwansu an zo da shi shi ma a masa awun inda koma irin nasu su koma tare shine wani zadi kaila ba'ir zalika kailun wannan suka ce kai amma wannan irin au yasirun wannan au mai sauki ne wato ma'ana akwai kyautatawa a cikin wannan irin au da aka mana ga kudin mu an miyar mana gashi an cika mana mudu kuma gashi kuma wannan au dai duka dai tafiya dai akwai dukkanin sauki a cikin ta mhm
قال لم أرسله معكم حتى تؤتوني موسكا من الله لتعتنني به إلا أن يعاد بكم فلما آتوه موسكهم قال الله على ما نقول وكيل قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موسكا من الله لئن لم تأتوني به قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موسكا من الله إلا an yi haɗa bikun ƙala da nursulau makon hatta tutu ne mausukan minan lahi lata'atun ni bihi illa an yi haɗa bikun falon ma'atau mausukahun ƙala Allah alama na ƙulu wakil suka ce ƙala ya ce musu ƙala la nursulahu ma'aku ai lan ursulahu ma'aku ba don taba aikanku tare da shi ba lanursilahu ma'akum hatta tutuni mausikan min Allah latatunni bi hatta tutuni mausikan har sai kun bani wani alƙawari kuma wanda yake hada da rantsuwa kun bani alƙawari wanda yake hada da rantsuwa ku rantse min ku kuma min alƙawari latatunni bi wallahi da ku zo min da shi illa an yi hada bikum sai dai an fi karfin ku sai dai in an gewaye ku halaka duka eh dai in an halaka ku duka shi kawai aka bari to wannan kuwa in kun mun rantsuwan duk wuya duk daɗi da ku zo mun da shi to wannan dan ba ku illa an yi haɗa biku a latatun da ni bi illa an yi haɗa biku falan ma ta hu mausikahum e ko yayin da suka bashi rantsuwansu alkawari wanda yake da rantsuwa falan ma ta hu mausikahum qala Allah sai ya ce to Allah a wakilun shine abun dogaro alama na kulu akan abun da muke faɗa haka fasara yake sabila da aka sabila da wasu ɗan zartattuka da dami a nan za mu dakata da wannan karatu namu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu albarka annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a na farko muna godiya ma 'yan uwa 'yan kwamiti wanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a gidan rediyo wanda wanda wayannan 'yan kwamiti duk shekara kowa na iya ƙoƙarinsa ya ga ya ba da wani abu na alkhairi domin umarnin nan na isar da saƙon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ballighu anni walau aya a wani ruwayan kuma yakan ce faliballigu shahidu minkum ba. to duk irin wannan in aka zo ana aikin alkhairi wanda suke tsayuwa ya turo mai sisi su ba da wannan karatu domin yan uwa su ji to muna musu addu'a Allah ya biya su duka Allah kuma ya karba mana addu'a mu sannan a muna kuma wato ta'aziyya ma yan uwa musulmi duka musamman ma tijjanawa na rashin khalifa a sheik isiya karabiyo khadimul qur'an Allah ya sada shi da manzo Allah alaihi wasallam irin aikin da yawa musulunci ya zamo abun wato lura ga masu hali wani malamin mu na cewa ai Allah dama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa na cewa kullum akwai mala'iku guda biyu da suke sauka daga saman duniya zuwa ƙasan duniya ɗaya tun safi addu'ansa har rana ta faɗi shine Allahumma aɗimin fikan khalafan addu'ansa kenan ya Allah ka bayarwa mai ciyarwa a dukiyansa tun mai ciyarwa a dukiyansa ya Allah ka bashi mai ko ka bashi ninki a duki duk abin da ya ciyar Allah ka mayar masa da gurbunta ko ma abin da ya fita addu'an da dai ta yi kenan har rana ta faɗi ɗayan kuma yana ce Allahumma aɗi mumsikan talafan Allah ka ba wa mai kamewa marowaci Allah ka ba shi halaka a cikin dukiyansa haka dai ta addu'a har rana ta faɗi gobe ma an yi haka da su dawo to wannan shi yake gwada cewa malaminmu na cewa wato da ciyarwa na sa talauci to da shi khalifa isa rabi'u da ya talauci amma kuɗinsa wato Allah ne kawai da mu ce ya san iyakansa sabiya da haka kuma ya gina makaranti ya gina masallatai ya ɗauki nauyin gidaddajin karatu da yawa na wanda kar su mutu kar mato malaman kar gidan ya zama duniya ta sa a bar karatun ya ɗauki nauyi da yawa irin wannan hidima Allah ne kawai san iya hidiman da yake yi kuma ba iya ƙasan nan ba iya Afirka duka yana yin hidima kai hatta mutanen muwahabiyawa sukan je su faɗi su gaishe shi ya kawo kuma abubuwa ya ba su sabila da haka Allah ya sada shi da annan Muhammadu sannan wata bayar Allah ta nemi a ƙara bayani ta ce tana sauraron karatunmu shekara uku da ya wuce kuma an faɗi fida'i da ake yi na hailala na dubu saba'in ɗin nan ta ce wanda mun taɓa faɗansa ana yawa to lallai ta yi godiya ta yi addu'a don dattijuwa ne sosai ta yi addu'a ma dukkan masu sauraro da wanda suka tsaya ake isar da wannan karatu har ta ce ta taɓa yi wa mahaifinta bara kuma ta yi wa mahaifiyanta bana kuma tana yi makanta tabiya da aka tace don Allah a yi wannan bayani tabiya da ita ba za ta iya isar da bayanin yadda ya kamata ba tana so ne ta sa wasu su saurara in gidansu su ji domin su ma su yi amfani da shi to da su da wanda za su sauraran su ji da mu dukanmu Allah ya ba mu ikon yi akwai wani bawan Allah mai himma duk shekara in ta zo yakan yi wannan la ilaha illallah so uku ne ya yi wa mahaifinsa ya yi wa mahaifiyansa ya yi ma kansa to tabiya da aka koda baka yi so uku ba yi kokari dai koda so ɗaya ka yi ma kanka ko mahaifinka ko mai ko dukan ku ka tara su a cikin lada shine la ilaha illallah dubu saba'in duk wanda ya kuma ya yanta kansa gabarin shiga wuta ranar kiyama wanda har a cikin bayanin muke cewa wani bawan Allah yaro Allah ya masa kashe wanda mai shirin iyawu sunna ma ya kawo wannan bayanin imamul gazali ma ya kawo yaro ne Allah ya masa kashafi yana ganin azaban da Allah yake mu wanda yake cikin kabari wasu suna inkarin ana ganin ƙarya yaron yake lokacin haka ce da mahaifiyan yaron ta rasu ya ta kuka ya ta kuka to shine akwai wani malami a zamanin wanda mun faɗi ma sunansa a bara sai ya taɓa yin wannan hailala dubu saba'in ya ajiye ma kansa in ya mutu Allah sa ta zama sa fida'i fansa ga barin shiga wuta da kuwa ya rasu a da wannan yaro yake ta kuka sai ya ce ko dai kashafin yaron nan da gaske ne komai aka yi mahaifiyansa ba ta cikin wato rahama ne aka tambaye shi ya ce lallai shi mahaifiyansa wato ba ta cikin abin nan sai ya ce to bari ya gani in yaron nan kashafinsa da gaske ne sai ya ce hailalan da ya taɓa yi dubu saba'in ɗin nan ya ɗauka ya ba da kyauta wa mahaifiyan wannan yaron lokacin da ya faɗa aka kwance da wasu sa'o'i kaɗan ya aka ga yaron na ta murmushi sai aka gan shi na ta rusha aka tambaye shi yake ce ai ga abin da Allah subhanahu wataala ya masa na fitar da mahaifiyansa da tana cikin wani nau'i aka dawo da ita cikin rahama cikin nan take to nan da nan wannan bawan Allah ya tabbatar da kashafin wannan yaron kuma su biya ka duk wanda ya sami iko yayi wannan halala Allah ya amsa mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya karbo dukkan ibadodinmu da yan kwamiti duka Allah ya musu rahama اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ودار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين